أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan'uwa musulmai muna yau sha tara ko? azumi ya tafi ɗari kenan yau muna sha tara ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da da da ɗari talatin shida, wanda ya dace da yau bakwai ne ko shida shida ga watan bakwai miladiya aihuwa isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta biyar. a jiya mun tsaya aya ta saba'in a yau za mu ta ɗaya. a cikin wannan sura suratul bakara a yau za mu tashi aya ta biyu shafi na shida. wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala, Laisa alaika hudahum walakin Allah ya haɗi man ya sha.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون نعم ما لمن تفسيري سنة يوى الرواية دبن دبن واتو أكن سبب النزول سبب سوكر ونا آية شيني تيوى واتو عم منظى الله صلى الله عليه وسلم واندى نيجيريا سنة تيوى بابا shine wan mahaifinka an gane ni wato abi talib ya taimaki addinin musulunci sannan kuma ya tsaya tsayin daka don ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kariya ta kowace fuska to shi ko al'ada ce dan adam yadda Allah ya halicce shi duk mutumin da ya kyautata ma yayi maka alkhairi kana fatan kaga ka sakan ka mai da alkhairi ko ba haka ba yana da wahala mutum in dai ba zuciya ta ta bushe ba wato butulci ya zamanto ɗabi'a gare shi yayi fatan ya sakan kama wanda ya saka mai da alkhairi da sharri ko ba haka ba shi yasa ake mamakin mutumin da aka yi mai alkhairi ya dawo ya aikata sharri an gane wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fatan Abu Talib ya musulunta Abu Talib ya dawo ya zamanto daga cikin sahun musulmi amma kuma sai wannan bai samu ba hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo yake cewa qul la ilaha illallah kace la ilaha illallah kalima guda kawai da ita zan zan yi wato kare ka a gaban Allah subhanahu wataala amma aka samu kafirai su Abu Jahal da waɗansu manyan manyan kafirai guda biyu suka zo suka yi tsaye suka ce a kai yanzu zaka mutu ka shiga cikin addinin yara kuma ka bar addinin da mahaifinka ya barka akan shi ka bar addinin abdulmuttalib wato baban shi kenan shi abi talib ka bar addinin abdulmuttalib kuma ka koma cikin addinin yan yara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce mai yi yana cewa a'a yana ce mai ka fadi ka fadi karshe dai yace shi dai yana akan milla ta abdulmuttalib akan haka ya mutu to wannan abin sai ya bata ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da rai bai ji dadi ba yayi bakin ciki sosai to sai aya ta sabka laysa alayka hudahum walakin Allah ya hadi man yasha laysa alayka hudahum shiryar da mutane ba akan ka yake ba ba kai ne kake shiryar da wanda kake so ba walakin Allah ya hadi man yasha Allah yana shiryar da wanda ya so innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ba kai ne kake shiryar da wanda kake so ba Allah shine yake shiryar da wanda ya gada ba kaga annabi kowane annabi da Allah ya aiko ba wai na jinin shi ba a'a hatta al'umma ta yana fata su shirya domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullun yana fatan mutane su musulunta ko ba haka nan bane amma kullun ana Allah subhanahu wataala yana nuna mai yadda kake son nan ba haka bane Allah yake so shi ko idan abinda kake so ya ci karo da abinda Allah yake so dole naka ne zai yin hankuri ina fata an fahimce ni imamu shafi'i yake cewa usallimu in arada Allahu amran fa atruku ma uridu lima yuridu usallimu yace ina miƙa wuya in arada Allahu amran idan Allah ya nufi wani al'amari fa atruku ma uridu lima yuridu dole in bar abin da nake so saboda abin da Allah subhanahu wataala yake so an gane wannan kenan dai wannan aya ta nuna mana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shiryar da al'umma ba ga hannun shi yake ba duk da yake yana fatan amin shi ba amin shi ba duk mutanen duniya yana fatan su musulunta amma ba haka mashi'a ta Allah subhanahu wataala ta gabata ba in tahris ala hudahum fa inna Allah la yahdi man yudillu wa ma lahum min nasirin wa ma aktharu an-nasi walau harasta bi mu'minin walau sha'a rabbuka law amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin ba akan kai shi ba walakin Allah yahdi man yasha sai dai Allah subhanahu wata'ala yana shiryar da wanda ya ga dama idan mutum yana binciken kalimomin alqur'ani zai iske wani lokaci an danganta ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shari'a kamar misali karshen suratu shura Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim kaga da Allah ce wa innaka kai latahdi ila siratin mustaqim kana shirye suwa zuwa ga hanyar da kuma daidaiciya nan ko Allah ya ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ba kai ne kake shirye da wanda kake so ba Allah shine yake shirye da wanda ya ga dama to kaga dole sai an san menene ake nufi domin alqur'ani magana Allah ce babu kuskure ciki ko Allah ce afala yatadabbaruna alqur'an walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kaseera to zaka iske malamai waɗanda suke na tafsiri na alqur'ani da malaman ulumul qur'an kullun suna kawo yadda zaka yi ka gane alqur'ani me yasa aka ce can bai shiryarwa bai da ikon shiryarwa nan ko an ka ce yana shiryarwa shin akwai bambanci dole akwai bambanci waccan shiriya wadda aka tabbatar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da anka ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqim shine ma'ana bayani akwai shiriya ta bayani wato cikin alqur'ani akwai lokacin da aka kawo huda ana nuhin bayani kamar da Allah subhanahu wataala yace alqur'ani hudan linnasi wani wuri yace hudan lilmuttaqina kaga hudan lil muttaqina shiriya ne ga masu tsoron Allah kuma hudan lin nasu shiriya ne ga mutane in mun ce shiriya ne ga mutane ya kamata dukkan mutane su shiriya ko ba haka ba a'a nan sai zaman to nan bayani ake nuhi ga mutane hudan lin nas bayani ne na shiriya ga mutane can ko hudan lil muttaqina shiriya ne ga masu imani domin su zo su yi aiki da shi an gane wannan to da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yahdi yana bayani ake nuhi kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtali faja'alnahu sami'an basira inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura kaga nan inna hadaynahu sabila nan mun yi mishi bayanin hanya domin da an shiryar da shi da bai dace a ce imma shakiran wa imma kafura ba a'a an yi mai bayanin hanya an turo manzanni sun yi mishi bayani an gane wannan kenan sai ya zamanto can da anka ce kana shiryarwa ma'ana kai mai yin bayani ne ga hanya ta shirya nan ko da anka ce laisa alayka hudahum ba kai ne kake shiryar da mutane ba ka aza su bisa ga tafarki na addinin musulunci ina ba ta fahimce ni wannan ta Allah ce Allah yake shiryar da wanda ya ga dama shi yasa kullun mutumin da yake kusa ga wani ana ganin zai iya samun cin nasara sai ake mai cin nasara ba a rayuwa tai an gane wannan domin shirya tana ga hannun Allah subhanahu wataala shi yasa sai Allah ya buga muna misalai na shiryarsuwa da rashin shiryarsuwa ina fata an fahimce ni sai Allah subhanahu wata'ala ya kai da aljanna sai ya dauki uba sai kai shi gidan wuta an gane ni annabi Ibrahim baban shi kun ji kisa da ta gabata baban shi bai musulunta ba ko dan wuta ne ko ba haka ba kaga ko shi ko annabi Ibrahim yana daga cikin shugaban masu tauhidi ko ba haka bane eh wa id qala ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman alaha allati wa ma kana istighfaru ibrahima li abihi illa amma wa'idatin wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwu lillahi tabarra'a minhu ka fahimce ni to sannan kuma sai Allah ya dauki uba ya kai aljanna sai kuma ya dauki da sai kai shi wuta annabi nuhu da danai ko ba haka bane Allah subhanahu wataala ya bamu labarin kissa su lokacin da su cikin suratul hud wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين annabi nuhu lokacin da halaka ta zo za a halakar da mutane yace ma dane ka zo ka hau jirgin ruwa yace sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma yace baba akwai dutse wanda zan hau shine zai tsare ni daga ruwa yana ɗaukar baba ne bai san bai san yadda ake yi a tsira ba kamar yanzu irin wanda wasu suke ganin uwayensu ba su san duniya ba in yana son ya aikata abu aka ce mai bari sai ce kai ba sa abin da suke yi bane ka san ba su yi civilize ba shi shi na yi civilize an gane wannan to kaga dan annabi nuhu ya kasance dan wuta amma annabi nuhu kuma ya kasance dan aljanna annabi ibrahim ya kasance dan aljanna a matsayin shi na da mahaifin shi kuma yana wuta to kuma sai Allah ya dauki mata sai ya kai wutar jahannama sai ya dauki miji sai ya kai aljanna daraballahu mathalan lil ladina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين Allah ya buga misali ga waɗanda suka kafirta mata annabi Nuhu da mata annabi Lut sun kasance karkashin bayinmu tahta abdain min ibadina karkashin bayinmu salihai ne waɗanda suke nagari karshen dai wato bin Allah a ce annabin Allah fa khanatahuma sai suka yaudari mazajen su ma'ana ba su yi imani ba falam yughniya anhuma min Allah shay'a kasancewa su tare da annabawan Allah bai wadatar da su da Allah daga komai ba وقيل ادخل النار مع الداخلين za a ce musu ranar tashin alkiyama ku shiga cikin wuta tare da masu shiga sannan kuma sai Allah ya dauki mata ya kai aljanna sai ya dauki miji kuma sai ya kai jahannama wa daraba Allahu mathalan lil ladina amanu imra'ata fir'aun id qalat rabbi bini li indaka baytan fil janna wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini min alqawmi adh-dhalimin ka san dai an ka ce fir'auna ba sai an tsaya a yi maka bayani ba sunan shi da kake yi da tafsirin da malamai suke yi da wa'azin da ake da an ce fir'auna an san an kai karshen kafirci ko ba haka ba amma kuma mata ta yi aljanna ce iz qalat rabbi min li indaka baytan fil janna tace Allah ka gina mini gida a wajenka a aljanna ونجني من فرعون وعمله كثيرة تدني لغا فرعون دا ايكن سا ونجني من القوم الظالمين كثيرة تدني لغا متان اسكي الظالمين كاغا شيكينن دون misalin da aka bukata ya ya ya tabbata ko ba haka ba in ya so kuma sai a bar misali biyu da suka yi saura mata da miji su tayi wuta miji da mata su tayi aljanna wannan kuma ba wani abin mamaki na ba dama abin da hankalin mutane ke zahin kawo gari shi kenan kaga waɗannan misallan za su tabbatar mu da cewa shiriya ga hannun Allah take amma iyaye suna da haƙƙi na su tarbiyyantar da ‘ya'yansu masu mulki suna da haƙƙi su yi ƙoƙari su isar da saƙon Allah ko su bari a isar da saƙon Allah cikin al'ummasu amma shirya kuma wannan ga hannun ubangiji take wannan shi ne za ka yi ka yi ma ɗanka gwargwadon hali kai mai tarbiyya in ya ɓata wannan shi kenan Allah ba zai tambaye ka ba amma idan ka bar ɗanka ya lalace ba kai mai tarbiyya ba to Allah subhanahu wataala zai tambaye ka wanda da yawan mutane mu yanzu ba su damu da ƴaƴansu ba masu halin da talakawan da malaman da wa da wa sai kaga ƴaƴansu sun fita batun su ba su damu da su ba ba su yi musu tarbiyya ba kaga mutum yana burge kai yana, yana wato yana kayatar da kai kana girmama shi amma in kaga ɗanai wallahi in kaga da iyan shi suke mu'amala sai ka ce wannan mutumin gaskiya ba mutumin kirki bane domin da mutumin kirki ne da yayi tsayin da kai ma ƴaƴan shi tarbiyya don haka shari'a tana ga hannun Allah babu wani mutum da zai iya shi zai shirya mutane ko dubara sai ko wa'azinka ko kaza a'a innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha amma ɗan shi'a sai suna suka ga ahli sunna suna cewa wai riwayar da ake cewa Abu Talib ya mutu akan kafirci ai ƙarya ce ake yi ahli sunna makiya ahlul bait ne ba su son gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai mu duba mu gani shin waɗanga annabawan da Allah ya buga misalin su babu su ne kafin zuwan musulunci kaga alaka annabi ibrahima da baban shi tafi karfi tsakanin alakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Abi Talib ko ba haka ba to dan haka ba wai wani abu bane abin haka ya tabbata amma su saboda suna da wato wata niyya suna so su nuna ahli sunna ba mutanen kirki bane shi suke cewa ahli sunna ba su ahli bait sun ce Abu Talib wata jahannama zai shiga kaza kaza kaza kaza kaza suna zagin ahli sunna suna kafirtar da su Allah ya tsare mu وما تنفقوا من خير فلأنفسكم Allah ce duk abin da kun ciyar na alkhairi to fali anfusikum ga kawunan ku zai dawo don kanku kuka yi domin kyautar da kake yi ba ta ƙara Allah subhanahu wata'ala da komai ko ba haka bane kanka sa tsammani in ka ba ba Allah ka ba ba Allah subhanahu wataala in ka ciyar da bayan shi shine zai dunka maka Allah bai bukatar tuwo bai bukatar hura wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين Allah ce bai halicci mutane da aljannu ba sai don su bauta mai Allah bai bukatar wani arziki wanda zamu arzuta shi da shi sannan kuma Allah bai bukatar abincin da zamu kawo mai Allah subhanahu wataala bai bukatar abinci sai dai Allah shine ar-razzaq shine mai arzikawa duk wanda ka gani Allah ne ya bashi to kenan dan Allah ya ce ka ciyar ba wai dan saboda Allah shi yana da bukata bane a'a kai na ake son ka samu babban rabo gata ne Allah ya ma shi yasa ya bude ma hanya ta ka samu dukiya kuma ya bude maka hanya don saboda ka taimaka ma bayan shi وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله babu wani abu da za ku ciyarwa face don neman yarda Allah ma'ana kada ku ciyar da dukiyarku kar ku yi sake ku ba da dukiyarku ba don neman yarda Allah ba kada wani wato izgili ya jaka ka kashe kuɗinka don saboda neman wani abu na duniya in za kai yi kai don Allah domin mi domin shine za ka samun rabon shi ranar tashin alkiyama wa ma ataitum min riban liyarbu fi amwalin nas fala yarbu inda Allah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mut'ifun duk wanda ya bayar don Allah Allah zai biya shi amma in ka bayar don saboda wani guri na duniya kare ka ta kare kun ga kullum muna kuka a taimaka mu musabaka a taimaka mu musabaka jiya sai gashi wani budi babba ya zo daga wajen Allah ba mu je gidan wani mun ka kai mai takarda ba muka ce a taimaka ba mu je gidan wani mai kuɗi wani muka ce a taimaka sai ga wani bawan Allah ya bada kujera guda shidda na umra fi sabilillahi ga waɗanda suka yi musabaka sannan kuma ya bada kuɗi jika 600 ya ce a ƙara cikin kyaututtukan da za a ba ɗalibai ya ce wanda ya na farko izib sittin na alkur'ani za a ba shi kujera ta umra kuma da shi da mahaifiyatai wanda ya yi na farko izib talatin za a ba shi kujera umra bana da shi da mahaifiyatai wanda ya yi na farko izib goma sha biyar za a ba shi kujera ta umra da shi da mahaifiyatai sannan kuma ba wai wurinmu kawai ba a'a ba musabaka wa gata sunna tv da kanar tura ba wurare guda bakwai da ake musabaka a nijar kaga ya ba da kujera shida shida so bakwai kenan kujera talatin da shida ko? ko ba ka bane ko arba'in da biyu arba'in da biyu kujera arba'in da biyu na umra sannan kuma ya ɗauki nauyinsu gaba ɗaya duk kuɗin da za a kashe wato hidimar da za a yi a garin makka da madina gaba ɗaya tana akan shi ina fata an fahimce ni sannan sai ka kilga kuma jika ka lissafa jika ɗari shida shida har so bakwai kuma kaga karamci miliyon hamsin na za a cewa ya kashe to miliyon hamsin ko miliyon sittin in ba gwamnati ba eh miliyon saba'in ko miliyon saba'in kudin ko to miliyon saba'in yanzu ba mai kudi ba ko gwamnati ta ce za ta hidda miliyon saba'in ta kashe ai sai ta girgiza ko ba haka nan bane miliyon saba'in wani bawan Allah ya fitar ya ce fi sabilillah ina fata abin ce ni to da za a yin irin wannan wannan mai kuɗi ne guda inda za mu samu waɗansu kuma suko su ce to mun ɗauke nauyin kaza mun ɗauke nauyin kaza wallahi shekara mai zuwa hafizan da za a samu na alkur'ani suna da yawa dan duk mai izib talatin sai ya kokari ya cike su sittin wanda bai da sai ka ce ya kamata mu koma makaranta wannan shi ne ake yi a zaburar da al'umma ina fata an fahimce ni abinda ake bukata kenan dukiyar nan musan tana da amfani kuma wallahi wannan cikin masu kuɗin Nijar wallahi wallahi ba daga cikin manyan masu kuɗi shike ba akwai wanda sun fi shi arziki da dama ko ba haka nan bane amma irin abin da muke so mu gani kenan a ga maharzata alqur'ani sun shiga jirgi sun je sun dawo sun gano ka'aba saboda qur'ani ko ba haka ba a ga hafizin alqur'ani cikin kamala wannan shi zai nuna cewa mun kimanta musulunci mun kimanta ubangijinmu Allah subhanahu wataala amma kullun hafizan alqur'ani sune an maka sasta kullun hafizan alqur'ani da tsohuwar riga ta kece kullun hafizan alqur'ani ba su da kuɗin abinci sai sun yi bara ina ne kuma girmama alqur'ani waɗannan su ne kuke sawa gaba su ba ku sallah su ne kuke cewa suna an manya kai kana ganin yanzu babban ka zo a iske shi hakan ga wannan shine mutumcin ka shine kimar ka wannan mutumin gaskiya muna fata Allah ya saka mai da alkhairi Allah kuma shi yawaita irin su cikin al'umma kuma wanda yayi ma alqur'ani hidima Allah ya ƙara bashi yayi abin da yafi haka ƴaƴan shi Allah ya zamanto khadiman alqur'ani masu ma alqur'ani hidima Allah shi bashi mahaddata alqur'ani cikin ƴaƴa da zuri'atai wannan shine abin da muke fata kuma duk wanda zai taimaka kofa tana buɗe وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون دو أبن دكون كتير من خير ندوك يرككون الخير يوفى إليكم ذا أتكا مكلادشي كف الله سبحانه وتعالى زي باكا أبن دكا أي كتا يتكا مكلادك بيرجي مكا بكو كريس وأنتم لا تظلمون سننكم ذا أدرمتكم ورانا تشعر الكيابا للفقراء الذين أحصروا
للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم na'am nan bayan Allah subhanahu wata'ala ya zaburar da mutane wato su ciyar sannan kuma sai ya ba da sifofin mutanen da za a ba ba a barka cikin duhu ba su waye za a ba kamar wani ya tambayi Allah ka ce a bayar to a gaya muna su waye suka cancanta sai Allah subhanahu wata'ala ya kawo sifofi guda shidda waɗanda suka cancanta na farko ce lil fuqara ga talakawa mutanen da ba su da shi su ne suka fi cancanta a taimaka musu yana yiwuwa ka taimaka ma wani mutum amma wannan mutumin taimakon da za ka yi mai ba wani taimako ne wanda zai sa wa rayuwa ta za ta iya samun matsala ina fata an fahimce ni mutumin da yake da gida nai don ka taimaka mai ka bashi wani gida ba ɗai yake da mutumin da bai da gida ba ka bashi gida ko ba haka ba domin shi wannan yana da gida yanzu abincin da zai ci na yake nema shi ko wannan gidan haya yake ko ko bai da wurin da zai zama dole sai ya samu gida sannan ya je ya nema kaga idan ka taimaka mai ba ɗaya bane kuma ka taimaka ma wancan lil fuqara ga talakawa marasa allazina uhsiru fi sabilillah waɗanda wato aka katange su fi sabilillah don saboda daukakar da kalmar Allah subhanahu wataala ko ko uhsiru sun tsai da kansu shine nan uhsiru domin asalin ahsara shine ka katange abu ka hana mu abu shakatawa shi yasa ake sa sanya mu suna takunkumi yanzu da ake cewa an sanya ma kasa takunkumi shine wato al-ihsa kuma kun ji cikin aikin haji aka ce fa in uhsirtum famastaysara min alhadi idan aka sha makance ku aka hana muku shiga cikin garin makka kenan uhsiru fi sabilillahi waɗanda suka tsare kansu ma'ana suka zauna cikin shirin ko ta kwana fi sabilillahi don saboda daukar da kalimar Allah kaga wannan yace sifa ta su ta biyu la yastati'una darban fil ard ba su iya yin tafiya a cikin ƙasa asalin ad-darbu da larabci shine ka bugi abu ko ba haka nan bane amma an ce daraba fi shay'i kenan yayi ta'addi da fi ba da maf'ulun bihi ba sai ya koma ma'ana tafiya a cikin ƙasa wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah kenan ad-darbu fil ardi bi ma'ana safar shine waɗanda ba su iya yin balaguro wato don saboda kasuwanci a cikin ƙasa su je Kwatonu su je Turki su je Maroc su je Shin su je Dubai ba su iya yin wannan ba su da hali kuma wannan lokaci da ake tafiya kilan bayan sun dawo daga wajen jihadi babu lafiya wani tayo an sare mai hannu wani an yi kaza wani kaza ga tafiya ga wahala ta, ta balaguro ga wahala ta jihadi ko kuma ma babu halin a yi aikin domin yanzu kasuwanci bai yi sai da kuɗi ko ba haka ba to tun da babu kusu waɗannan la yastati'una darban fil ard sannan sifa ta hudu yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf wanda bai san su ba aljahil shine wanda bai sani ba asalin aljahil larabci shine jahilci to amma nan da Allah ce aljahil wanda bai san halin su ba an gane wannan domin ba duk lokacin da an ka ce jahili ba da larabci yake nuhin kamar rashin sani ko ko irin wanda mu da Hausa da an cewa ne jahili na to an yi banna ko ba haka ba duk wanda kace ma jahili da Hausa ka kashe shi ko ba haka nan bane amma wani lokaci da larabci ana cewa aljahil ana nufin wanda bai san al'amari ba wani lokaci kuma ana cewa aljahil ana nufin mutumin da yayi hushi idan ran mutum ya ɓaci wani lokaci ana kira mai ana kira ne jahil an gane wannan shi yasa Allah subhanahu wataala cikin suratul an'am yake cewa qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadhibunak walakinna adh-dhalimina biayati allahi yajhadun ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين kada ka kasance daga cikin masu fushi domin nan ba a sifanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa da jahili ne ko ba gaskiya ba an gane wannan da kyau to yahsabuhumul jahil wanda bai san su ba sifa ta hudu yahsabuhum yana tsammanin su ko a wata qira'a yahsibuhum aghniya'a wato sai sa tsammanin wato mawadata ne saboda mi saboda gaskiya to suna da sutura suturan nan tun tabara ce amma tana ganin wanki za a wanke ta za a goge ta da shi cikin jama'a kaga ba za ka iya gane cewa tana ka bane mu ko alamun mai kuɗi wajen mu shine mai sutura sabuwa mai sutura wanda aka wanke an ka goge alamun talaka a wajen mu shine mutumin da adda sutura wanda take tana da dauda ko ba haka ba alhali ko wani lokaci zaka iske mutum mai kuɗi ne amma shi na cikin harkoki in ka gane shi sutura sai ka gane shi katsar katsar ko ba haka nan bane amma kuma yana da dukiya mai yawa to shi yasa Allah ce yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf min at-ta'affuf saboda kame kai ta'rifuhum bi simahum zaka iya gane su da alama su wannan ita ce ta biyar sai Allah subhanahu wataala ce la yasaluna an-nasa ilhafa ba sa tambayar mutane ilhafan malamai sun yi fassara guda biyu saboda sun ce la yasaluna an-nasa wato tambayar da ba su yi ilhafan ba tare da matsa mutane da damun mutane ba an gane wannan waɗansu malamai suka ce a'a ilhafan shine ba sa tambaya ba gaba ɗaya to cewa ko ba su tambaya gaba ɗaya wannan fassara ta fi ƙarfi domin shi yasa jahili bai zai gane su ba duk mutumin da zai iya yin tambaya za a gane cewa bai da shi yasa waɗansu suka ce a'a la yas'aluna nasa ba su tambayi mutane ilhafan suna damun mutane suna matsa ma mutane suna son a taimake su wasu kuma suka ce a'a la yas'aluna nasa ilhafan ba sa tambayan mutane mutlaqan gaba ɗaya ba su tambaye kowa in dai ka gane suna cikin bukata ka ba su sun gode in baka ba su ba sun yi tawakkali ga Allah subhanahu wataala suna nan ɗaliban ilimi ne mutane ne waɗanda ba ba ɗaliban ilimi ba akwai wani bai iya tashi ya tambayi mutane shi yana jin kunya musamman kuma ga zamani ya lalace makaryata sun yi yawa bai ma iya tashi ya ce a ce a ce ƙarya yake yi a danganta shi sai ya shiru wanda ya gane cewa bai da sai ce mai wani ga wani abu sai ce to nagode Allah saka da alkhairi abinda zai nuna maka cewa bai da ya karba ko ba haka ba inda maudaci ne ba zai karba ba ko ba haka nan bane sai ce nagode Allah ya saka da alkhairi sai karba mishi idan baka bashi ba kuma shikenan ba zai zo ya ce maka ba ina da bukatar kaza ina da bukatar kaza to irin waɗannan Allah ya ce a taimaka musu an fahimci wannan ba dole ba sai ka zo an zo wajen ka ka san mai kuɗi wato shi son shike kullun sai ka zo ka kaskantar da kanka shi yana ganin a kodan da adda bukata amma ba zai iya taimaka musu ba dan mi wai girman kai gare su girman kai mi gare su ina ne suke da girman kai a'a ba su da ba su zakkuwa waje na su tambaye ni ni ko in mutum bai tambaye ba zan dauki dukiya ta ba shi ba wani na yace maka dole mai bukata sai ya zo ya tambaya la yasaluna nasa ilhafa akwai wanda bai da bai ya tambaya in dai ka taimaka mai don Allah yana so in ko baka taimaka mai ba kuma ya dangana an gane wannan amma mai kuɗi girman ka yake so shi yasa kullun in kaga mai kuɗi na taimaka ba to son shi kai ka kaskantar da kanka in dai baka kaskantar da kanka ba to da waya ya taimaka maka yayin son sai ka taho ka ce mai mata ta akwance ba ta da lafiya an kai ta maternity za a yi mata allura babu kuɗi to ya ji sirrin ka sannan ya taimaka ba ko kuma dai ka zo ka faɗa mai lalura ka ce wani ina da lalura sai ya ji daɗi amma almajiri bai zuwa wajen su ya tambaya sai a ce girman kai gare shi ko kuma ba mu taimaka mai sai mun gani wata rana sai lalura ta kawo shi wajen mu shi abin da ɗaya ka so lalura ne ta kawo ka waje ne sannan ya gane cewa wai kuɗi suna gaban ilimi wa ya gaya maka duk duniya duk inda an ka sai an ka dawo ba yadda za a yi kuɗi su shiga gaban ilimi domin mi domin ilimin nan shine adda albarkar da ba ta karewa kuma ko ka ci ko ka so in ka sa ligan miliyar guda to in ka zo masallaci dole ka koma bayan mallan sannan da matsala ta kece tsakaninka da kai da matar rikici ya barke sai ka zo wajen mallan an gaya ma yadda za a yi kenan ko kudin ka ba za su iya fitar da kai wannan matsala ba ko ba haka nan bane in za araban gado ɗiyan masu kuɗi waɗanda ba su son malamai suna zagin malamai dole sai sun nemo malamai araba musu gado ko suna araba maka su ba za su iyawa ba ko ba haka nan bane a akwai abubuwan da dole in babanka ya mutu dole sai ka bi tsohon mallam baka cewa kuɗi su sun babanka sallah ko suna babanka sallah dole za ka cewa mallam ayi mu tsohon mu sallah mallam ga babana ya mutu ayi mu ayi babana sallah to in wani abu na kai ma babanka sallah ko ko ka tai France bordeaux university ta bordeaux ka ɗauko babban professor na geography shi ba uban ka sallah tunda shi na ka ɗauka da daraja ba ka ɗauki malamai da daraja ba ta'rifuhum bi simahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin Allah ce duk abinda kun ka ciyar na alkhairi duk abinda kun ka ciyar wannan ya nuna cewa duk abinda an kai don Allah Allah subhanahu wataala zai karba ko musulmi kabba ko ba musulmi ko kafiri malamai suka ce tunda Allah ya ce wa ma tunfiqu min khairin an gane wato wato wato na kira ce fi siyaq ash-shart ash-shart ne wato ya um duk abin da kun ka ciyar na alkhairi kafiri kabba Allah zai biya ka in dai ka taimaka mishi musamman kun ga akwai al-mu'allafati qulubuhum mutanen da ake sa tsammani in ana taimaka musu wato su dawo su shiga musulunci cikin zakka ana ba su sannan kuma cikin kyaututtuka ana ba su domin da yawa daga cikin mutane za su iya shiga musulunci saboda alkhairin da ake yi musu waɗansu yara a ƙasar a ƙasar Ordon Jordani wanda ake cewa Jordani wanda suke cewa Jordan da English wata rana ɗaya daga cikin manya-manyan kristoci ne daga Amerika aka tura ta taje ta rinka yawo saboda abin da da'awa ta kiristanci to sai ta je sai ta dauki wato kun san irin manya-manyan birane za ku iske ana yin manya-manyan benaye manya-manyan soraye saboda fili yana da tsada bai yiwa a barka kai vila kai kaɗai ka zamana mu ma nan saboda babu al'umma da yawa ne akwai talauci shi yasa kowa ya zaɓi inda yake so ya vila in hali yawa yanzu irin ƙasar China ba yadda za a iya barka kai gida vila kai kaɗai sai dai a yi soro bene mai hawa ɗari ɗari da hamsin can kowa ya samu inda zai shiga to cikin wannan benayen nan take tana haya to wato ɗakin da take haya inda wato anfas da shi mukabilkin shi ɗakin da yake kallon shi akwai waɗansu matasa su ko larabawa suna ciki suna haya shi kenan ranar sallar idi ta musulunci sai suka yi abinci da suka yi abinci sai suka kwankwasa mata kofa da suka kwankwasa mata kofa sai suka bata abinci sai ta tambayi su wannan menene wannan abinci suka ce ranar sallar mu ce ta addinin musuluncin mu shi yasa muka yi abinci ke kuma kina makwabciyar mu kina da haƙƙi akan mu shi yasa muka kawo miki to daga wannan sai ta kira su sai ta yi mamaki yanzu ta je ta dubi abincin ta ci abinci lafiya lauta babu wani fazon cikin shi ko kashe ta za su an gane wannan sai ta kira su ta ce musu to tana son ta rinka musu tambayoyi kan musulunci suka ce mata ba matsala bismillah sai tana musu tambayoyi suna ba ta amsa tana musu tambayoyi suna ba ta amsa karshe wannan mata sai ta musulunta ina fata an fahimce ni to kaga musulunci idan kafiri idan aka taimaka mai zai musulunta mu me yasa ba mu taimaka mai yawan musulmi me yasa kana jin dadin a ce an taimaka amma kai baka taimakawa me yasa kowa ba zai yi kokarin yayi gurgudun hali abin da Allah ya taimaka mishi ba babu wani musuluncin nan da kuke gani da za mu aikata shi a aikace da mun samu al'umma musulmi al'umma ta duniya gaba ɗaya za ta musulunta da yawan mutane za su ga musulunci amma idan ya zamanto waɗanda ma ake tare da su limami kullun cikin walakanci na kalubalance ka duk duniya in ka kawo min ba Nijar ba duk duniya ka kawo min pastor guda pastor shine wanda ke bada sallah a cikin coci eglise to ka kamin fastar guda wanda ka gani shina bara duk duniya na kalubalance ka duk duniya ka kamin fastar guda wanda za ka gani shina cikin talauci kamin shi a duniya duk duniya in najeriya ka gani shi ka zo ka gaya mini in niger ne ka gaya mini in burkina ne ka gaya mini in amerika ne ka gaya mini fastar guda nake son a kawo mini wanda yake ana ganin shi bai da matsalaka a kamin shi a duniya amma yau masu kuɗinmu in an ka tashi babu waɗanda ake wulakantarwa sai malamai sannan kuma in abu ya tashi wanda su ne ba su kasuwanci su ne suke karantar da 'ya'yan al'umma su ne atse suna ba mutane sallah suna da mata 'ya'yansu ba wai ƙasa na suka ci ba matansu ba wai kalgubawa kalgota ake kawo musu suna tsarma ba su ma abinda mata suke sa suke sa to me yasa su ba za a yi musu abin da suke addinin musulunci ba sayyidina abubakar lokacin da an ka aza shi khalifa na musulmi bayan an nada shi an kare za shi kasuwa an ka tare shi ina za ka yace za shi ci kasuwanci me za ka yi da kasuwanci alhali kai ne shugaba idan aka kawo shari'a wa zai yi ta yace to lalle cikin kasuwancin shi zashi tunda bai da dalilin da zai dauko kudin al'umma cikin baitul mali ya ci sai aka zauna aka yi shawara aka ce to lokacin nan yarkin nan lokutan da yake basuwa dan ya zauna ya yi ma musulunci aiki a kaddara abin da za a bashi ya ba iyali ne aka kaddara shi sai ya zaman to zaman nan da yake yi yarkin nan da yake yi shari'a nan da yake yi ita ce kambacin abin da za a bashi ya ciyar da iyalin shi to ya zama to sayyidina abubakar yana da wannan a musulunci su malamai na wannan zamanin sun kai sayyidina abubakar takawa ne me yasa ba za a taimaka musu ba in ba baka ba su kuɗi ba in lokacin zakka kai me yasa ba za a dubin malaman da ya cancanta ba a ba su abinci na shekara guda ka sayo buhu goma na shinkafa ka kai ma mallan in ma kana ganin kuɗin kashe su zai yi wannan ya zama to an samu abincin da za a ci amma kullun 'yan siyasa da masu kuɗi suna raba ba mutanensu kawai amma waɗanda ake suna aikin Allah ba a taimaka musu kuma da an ga malami kasuwa ya fara kasuwanci sai a fara zagi ne wai wannan bai dace da kai ba to mine ne ya dace da shi kai baka bashi ba kuma yana son ya nashi kasuwanci kuma ka kiya an fahimce ni kuma sai kaga mutane saboda rashin adalci yau masallaci minti biyar illiman bai zo ba wani sai ka ce duk ya bata wani harka kai shekarar ka goma kana ba kana sallah wannan masallacin dala nawa ka taba taimaka mai da ita sannan kuma ka ce ya bata maka harka wai yanzu wai nan da minti biyar da limamin ka bai zo ba mutane su su zage zage suna ta batar su kuma alhali su ba su san yadda rayuwa take gudana ba ya kamata mu ji tsoron Allah ya ku yan uwa wa ma tunfiqu min khairin duk abin da kun ka ciyar na alkhairi fa inna Allah bihi alim haqiqa Allah subhanahu wataala masani da wannan abin
الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا سرا وعلانية فلهم أجرهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون na'am nan kuma bayan Allah subhanahu wata'ala ya zaburar da a ciyar ya faɗi mutanen da za su ciyar kuma sai ya faɗi sifofin waɗanda suke ciyarwa kuma ya faɗi halayen da ake ciyarwa Allah subhanahu wata'ala ce allazina su ne waɗanda yunfiquna amwalahum suke ciyar da dukiyoyinsu na halat dukiya ce tasu su suka mallake ta sannan kuma dukiya ce ta halat domin dole sai da wannan sharadi sannan kuma sun ciyar dan Allah billaili wan nahari suna ciyar da dukiyarsu billaili da dare wan nahari da rana an gane ni sirran wa alaniyatan a boye ko kuma a bayyane to kaga wannan shine ulama'ul balaga suke cewa husnul taqsim abinda ake cewa husnul taqsim shine abu idan yana da fuska hudu sai ka kawo waɗannan fuska hudu dan ba yadda za a yi abu ya fitar da cikin waɗannan fuskokin guda hudu su ne waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu billaili wan nahari dan adam ba yadda za a yi dole sai ya kasance cikin dare ko cikin rana ko yana yiwuwa eh yana yiwuwa ka zama to cikin wani lokaci wanda ba dare ko ba rana ba sallan sirran wa alaniyatan ko kai kyautan nan bayyane ko kai kyautan nan da koye ba yadda za a yi kai wata sarƙa da ta wuce waɗannan ko ko ko akwai sarƙa za ta wuce wannan hali eh ko dai kai bayyane ana gani ko kuma kai asirci ina fata an fahimce ni to sannan kuma ko kai da daddare ko kai da rana kuma inda da za ka yi ko ka yi bayyane ko ka yi a ɓoye inda rana za ka yi ko ka yi bayyane ko ka yi a ɓoye shine husnul taqsim babu wani hali wani kyauta na kyauta ko na sadaka wanda wannan aya bata shahi shi ba ina fata an fahimci shine ulama'ul balaga suke cewa husnul taqsim ka kawo huskoki yadda duk yadda aka shiga to ba za a fitar daga cikin wannan huskokin ba kaga alqur'ani duka ya haɗi lokutan da za a yi da halin da za a yi shi ko wuri an barka in Nijar kace kai saka Nijar in ka tayi wata ƙasa ka tayi can kai kyauta ka duk inda kace dai ka ciyar fi sabilillahi sirran wa alaniya da haka shi yasa malamai suke cewa yin kyauta sirran ayi asirce wa alaniyatun da bayyana wanne ne yafi aya ta yi bayani an so ayi asirce wanda ta gabata in tubdu sadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum an gane wannan yi asirce shine yashi amma a wani lokaci kuma ana son ayi sadaka a bayyane mutumin da za a taimaka ma idan ya zamanto taimaka mai da za a yi wato ba a san yana da bukatuwa ba sai masu kuɗi suna zaune wani daga cikinsu sai ya ɗauko jika hamsin ya bashi kaga zai nuna cewa yana da bukata in ya karɓa wani na iya ganin a to tun da ya bashi jika hamsin bari ni ma in bashi hamsin ko in bashi ashirin ko in mai kaza kaga an gane yana da bukata to na an so ka bayyana in ana tunanin kana da waɗanda za su ƙara mishi akwai waɗanda za su iya ƙara mai a wannan wurin ko kuma za su san cewa wannan mutumin mabukaci ne ko kuma ana son a bayyana saboda akwai mutane waɗanda ba su da kyau me ne ba su da kyau talaka ne kullum kana mai kyauta amma yana ɓoyewa kuma yana taya na zagin ka sai ka iske kana da grand friend kullun an ka hidin zakka ana bashi miliyan guda guda amma kullun ce shiga baka daga taimaka mai to idan haka nan ne in ka tashi bashi zakka sai ka rinka bari mutane suna nan sai ka bashi ka bashi miliyan ɗaya ana gani ka bashi jika ɗari biyar ko ya ce yana zagin ka sai a gane cewa ƙarya yake domin akwai wanda in ka yi mai kyauta so dubu in dai ba mutane sun sani ba kullum bai gaya ba kowa kuma kullum zagin ka zai yi ina fata an fahimce ni sannan kuma malamai suka ce wani lokaci ana son mutum ya bayyana kyauta tai in ya zamanto mutumin nan ta ayu kana son kai balaguro mutane sun kewaye ka kai kuma balaguron da zaka yi bukata ta ba za ta biya ba kafin ka dawo karshen ta matsala ta mamaye shi to tunda ana cikin hali na damuwa kawai sai ka ce mai wane bismillah sai ka bashi koda cikin mutane saboda kai tafiya zaka yi ko kuma ta yi zaka yi balaguron da zaka bar kasa kun ga ko turawa suna da irin wannan alƙawari bature in kai aiki tare da shi shekara goma ko shekara talatin ko shekara arba'in lokacin da aikin shi ya kare na kasa zai duba kayan ma'aikata da sauran kyaututtuka sai ya yi ma manya-manyan kyaututtuka wanda zaka tunawa da shi in dai tafiya zai yi to amma mu ko fa kai mutane kullum sun suka su zamna tare da kai ka zamna yaron mutum shekara 20 shekara 30 shekara 40 bai kyautata maka komai ba kuma in ya mutu ƴaƴan shi su zo su rabe dukiya ba su yarda a baka komai sannan kuma ka shi cikin wahalar banza shi yasa kaga yanzu da yara da masu gida kowa neman wani na shi kai in ka aza yaro shi shi na neman baka ne na baka na shi ke neman ba saboda yana ganin cewa shi hasara zai yi ba za ka kyautata mishi ba ina fata mun ce kowa mu buga wani tashi ka bida mun san da wannan yanzu mutane da ka aza yaro bisa ga shago mabuga kai ka bida kai ma mabuga sai kai ka bida saboda masu kuɗi ba su son mutun ya taso karkashin su ya zama wani abu in dai ba ikhlasi Allah ya ma mutum ba da mai mulki da mai kuɗi da mai ilimi ba su son mutun ya taso karkashin su ya zama wani abu ko ba haka ba da sun ga ka fara tasowa sai su karya ka a ɗauko wani a aza wurinka shi ma mai kuɗi haka yake so in ya ga yaro ne ya ya fara farfadowa ya ga zai zama wani abu sai shi karya shi duk inda ya san ana bashi kaya ya karya shi kenan wai ya ji daɗi shi son shi wai son ka kullum ya zama to shi da mai kuɗi na ƙasa gari shi suna talakawa hakan ga in malami bai da ikhlasi kullun abin da yake so shi da ya zama to shi da aggaba duk yadda za a yi in zaka karatu sai ya bata takardunka shi yasa wani malami da aka bashi takardun wadansu ɗalibai ya je ya kai a Saudiya sai ya karba bai ce musu bai karba ba amma da ya je aeroport inda ake ce ma sal defense inda ake zaunawa a jire jirgi bayan minti awa ɗaya sannan jirgi ko minti talatin sannan jirgi ya zo a shiga nan ya kekece wannan takardun gaba ɗaya ya ga su ya watsi da su saboda ba ƴaƴan shi na ba kuma za su je su yi karatu in suka je jami'a za su gano abin da bai gano ba shi ko in sun kato za su zama to kishiyoyin shi shi bai kallon cewa Allah ne yake bada daraja an fahimci wannan da kyau kullum ba a son na kasa ya tashi wannan wallahi duk wanda yake da wannan tunani ba tunanin kwarai bane in kana mutumin kirki kullum son ka kai wanda ka karanta ko ya fi ka ko ya zamanto daidai da kai baka ma fatan a ce yana kasa gare ka ɗalibin ka kana fatan a ce yau ya zan wani abu ɗanka ko yaron ka yau kana fatan a ce yau shi ma ya zan babban mai kuɗi yana taimaka ma al'umma in ba mai mulki kake waɗanda waɗanda suke karkashin ka kana fatan a ce yaron da yake gudanar da mulki a ƙasar nan mai kyau ko da ka mutu yana aikin kwarai ai sai a ce ɗalibin wane na ga haddin wane ya tashi wannan shine mutumin kirki amma duk wanda bai son kowa duk wanda ya taso ƙasa sai dai ya lalace daga ɗanai sai kanan mata sai sai ɗan wane sai ɗan kane ne wannan mutumin ba mutumin kirki bane falahum ajruhum inda rabbihim waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu a cikin waɗannan halaye suna da lada ajruhum ladasu sakamako inda rabbihim wajen ubangijinsu wala khawfun alaihim babu tsoro akan su wala hum yahzanun sannan kuma ba za su bakin ciki ba alladhina ya'kuluna riba
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون نعم munce alqur'ani dama kitaban mutashabihan masaniya idan ya kawo abu yana kawo kishiyar shi wani sai yayi mamaki don me ana zancen ciyar da dukiya kuma sai aka kawo zancen riba ko ba haka ba menene alaka tsakanin ciyarwa da riba akwai alaka tsakankanin su domin wanda yake ciyar da dukiyar shi don Allah sai Allah kawo kuma waɗanda suke ƙoƙarin ba taimaka ma talakawa ba su ƙara rusar da talakawa su ƙara halakar da su domin mai cin riba shi bisa ga jinin talakawa ne yake rayuwa jinin talakawa ne yake sha bisa gare shi yake son ya rayu an gane wannan da kyau shi yasa alakar riba da ciyarwa shine wannan ya ɗauki dukiya sai ta halatta ya ciyar saboda mi saboda ji tausayin talaka shi ko wannan ya sa dukiya tai saboda ya ƙara amshike dukiyar da aujen talaka ya ƙara azabtar da shi wannan shine wato tashabuh bainahuma wannan kishiyar wannan ne ko ba haka ba allazina ya'kuluna riba waɗanda suke cin riba nan alqur'ani ya kawo al'aklu amma ana nuhin waɗanda suke karɓar riba domin wani an ce allazina ya'kuluna riba waɗanda suke cin riba sai su to babu lishi ina eh in amshi riba sai in je sai in sai sutura sai in sa kaga ban ci riba ba ko ba haka ba an gane wannan ko ko masu kuɗi su ce waɗanda suke cin riba to in haka nan ne dukiyar da duk muka karɓa ta riba muka aje cikin banki babu wani laifi amma sai in mun sai abinci da ita mun ci sannan take zamantowa riba an gane wannan dama alqur'ani yana amfani da kalima ta al'akl yana nuhin amfani mutanen da suke karɓar riba da ka karɓi riba ka ci riba babu wani zancen mutum ya ce a'a ni ban sai abinci da ita ne ce ba kamar yadda Allah ya ce innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara kaga wadanda suke cin dukiyar maraya ci kuma ba ana nufin a'a sai ka sai abinci da ita ba idan ka gina gida ka ci wannan dukiyar ko ba haka nan bane idan kai kaza kai kaza shi yasa ake cewa wane ya ci kudin gwamnati in an ci ya ci kudin gwamnati ba ana nufin ya sai buhuwan masara buhuwan shinkafa ba ya kai gida ne yana ci a ana nufin ya dauki dukiyar yana amfani da ita koko ya dauki dukiyar ya mai da ita mallaka kai ne ya tashi ta shine ake nufi da al'akal allazina ya'kuluna riba waɗanda suke cin riba la yaqumuna ba za su tashi ba ranar tashin alqiyama illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas sai kamar wanda yake tashi wanda shaidanun aljannu sun kama shi ya tashi yana fagamniya yana faɗi ka tashi da kaga mutum ranar tashin alkiyama shi na ƙoƙarin tashi kamar mai farfaɗiya wadda ke tuma hadiya ko kun gane ta yana ta shika fadi ta shika fadi ya kasa tsayuwa to wannan shine alamun masu cin riba dan dama kowa yana da tashi alamar da tashi kiyama ko ba haka ba in kana da imani haske za a gani gare ka ko ba haka nan ba idan kuma kana kafiri za a ga sifofi gare ka jikinka yayi baki kirin idanunka sun koma bula ina ba ta amince ni to su ko masu cin riba masu girman kai hadisi ya tabbata za a tayar da su kamar zarra yan kankana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haka za a tayar da su na tashar kiyama mutane suna tahiya suna taka su kap kap ana taka su duniya suna da girman kai sun nuna kowa ba kowa ba ko ba haka nan bane kamar yadda sha'iri yake cewa idza asafa al-ghururu bi ra'si shakhsin tawahhama anna mankibahu janahu idan girman kai ya kama mutum an gane ni ya zama to girman kai yawa to sai hisa tsammanin kan fallai ne da hannuwa ne da Allah ya mai sun zama to kamar hikahikai sai ga shina tiyashin haka ina fata an fahimce ni kamar yayi doro ai ana magana shi haka gana hikatiya shi ba yadda za a shi irin da kowa yake tafiya to ranar tashin alkiyama sai Allah ya tayar da su kamar zar zar kamar yan kwaya azzarra yan kanana ai ta taka su hibir tashin alkiyama an gane wannan to masu cin riba su ko yadda za a musu ranar tashin alkiyama suna tashi ne suna fagamniya fagam fagam yana tashi yana faduwa mutane na gudu shi ko ya kasa tashi ya gudu an gane wannan amma waɗansu malamai suna ganin cewa ba ranar tashin alkiyama ba a'a sifa halayensu ne Allah subhanahu wa ta'ala ya kwatanta muna ma'ana mutumin da yake cin riba yadda mutumin da farfadiya ta kama shi yana tashi yana faduwa yana birkide ne ya saman kasa bai san yadda yake ba to kama hakan ga suke wajen neman dukiya shi yasa mutum in dukiya ta rufe mai idanu sai kaga abubuwan da yake yi babu imani cikin rayuwa sai duk abin da ake zance in dai ba dukiya ba bai son wannan dala biyar in yayi asara bakin ciki yake ji kullun abin da yake so talaka wanda abbakin kofar gida wanda an makwabci ne ya ce yau bai da abincin da zai ci in ya zo waje ne yana neman taimako sai ce a'a in ya ce alaji ban da komi ban da kayan kuɗi sai ce kana da kayan kuɗi gidan nan naka shi na kuɗi abin da yake so a sai tambayi komai in ka so bai taimaka maka ta ko ina neman kuɗi da suke sai saka ganin manya manya masu kuɗi abin da suke so kenan suna da dukiya amma in suna wata magana kai sai ka ji tsoro sai ka ce subhanallah wannan dukiya ta zamanto azaba gare su domin duk inda ake neman dukiya har inda ake kaskanta su suna riba ka iske mai kuɗi saboda jika biyar ana zagin shi shi ko baka san iya abin da aje ba dala goma ana zagi ne jika dala biyar wallahi akwai mai kuɗin zaka iske an yi mai walakanci saboda abin da bai taka kara ya karya ba don saboda mi saboda dukiya suke nema to shi yasa suka ce su waɗannan malaman suna neman dukiya idanu rufe an gane wannan amma dai jamhurul mufassirin suna ganin cewa za su tashi ranar tashin alkiyama kamar yadda wanda farfadiya ta kama shi Allah ce zalika bi annahum qalu innamal bay'u mislur riba wannan kuma domin sun ce innamal bay'u mislur riba wato al bay'u saye da sarwa mislur riba tamkar riba yake an gane wannan kenan sai ya zamanto da yawan masu fassara sai su ce saboda suna cin riba ne za su tashi suna faduwa su tashi suna faduwa wannan ba haka bane a'a zalika bi annahum qalu innamal bay'u mislur riba saboda sun ci kaga ba laihin cin bane an gane ni ba an ce zalika bi annahum kanu ya'kuluna riba ba a'a zalika bi annahum qalu innamal bay'u mislur riba dan saboda sun ce saye da sayarwa tamkar riba yake an gane ni wannan shine ake cewa at-tashbihul mu'akkas kaga an ɗauko haram an ɗauko halat marmakon a siffanta wato halat a siffanta haram da halat sai aka ɗauki haram an ka ɗauko ta ita abin misali sai an ka kamanta ta da haram ina fata an kunce ni wato albai'u saye da sayarwa halat ne ko haram halat ne ko ribawa to kaga ribar ta kamata a kamanta da sai suwa ko a'a su ribat da a haram ita ce sun ka kamanta da saye da sayarwa kaga ta'addancin ya yawa domin sun ce innamal bai'u misulun riba ba innamar riba ba misulul bai domin albai'u shine ahadat shine kamata a ce riba tana kama da shi sai aka ce wato shi saye da sayarwa ma shine yake kamanta da riba an gane wannan kaga wato ta'addancin yayiwa marmakon ka ce dan hal dan shege yana kama da dan halat sai ka ce a dan halat yana kama da shege ina ba ta fahimce ni kaga wannan abin yayi nisa shi yasa Allah ce to saboda wannan fadin wannan magana kawai kaga duk malamin da yake halattar da riba a nan mun samu wani malami wanda ya zo shiga gidan tele ya ce riba halatta ko ba ka nan bari kanal turwa ya ce 2% da ake amsawa ko 2% da suke amsa percentage wannan halat ne saboda da su ne aka amsa gida da su ne ake ɗauka haya gida da su ne ake kaza da su ne ake kaza an gane wannan kaga shi ma in bai an ba cikin waɗannan mutane zai tashi talakkan daga cewa malamai da suke cewa riba ba su gane bane shi ma zai tashi cikin irin waɗannan domin an ce zalika bi annahum qalu innamal bay'u mislur riba duk mutumin da yake ganin cewa cin riba ba haramun bane kuma yana gayi cikin mutane to sai ya tashi ba sai masu kuɗin ba zai tashi cikin waɗannan domin laifin na faɗa ne ba wai laifin bane na ci shi laifin na ci cikin wata jahannama na za'a an gane wannan da kyau Allah ce to faman ja'ahu maw'izatun min rabbih duk wanda wa'azi yazo mishi daga ubangijin shi ma'ana ba wai ana nufin Allah shi da kanshi bai maka magana malamai ko ko annabawa lokacin da annabawa suke nan su yi maka wa'azi lokacin da babu annabawa al-ulama warasatul anbiya malamai suka yi maka wa'azi ka gane cewa hakikatan abin nan ba gaskiya bane zancen a ce turawa dole sai da bankuna za a rayuwa ba gaskiya bane musulmi muna da dukiya to tunda muna da dukiya mi zai hana mai bankoki na musulunci wanda daga cewa ba zai yiwa ba sannan in bai yiwa ai banki na musulunci to dan mi yanzu akwai bankuna na musulunci ka san wani ce ce a'a to yanzu in mun ka ce ba ai bankuna ba na musulunci ai ba mu iya rayuwa kaza kaza wani na ce maka ba ai rayuwa can lokacin da babu bankuna ba ana rayuwa ba sannan yanzu ba akwai bankuna na musulunci kuma yanzu akwai bankuna na turawa da suka yi wayo sai suka raba gida biyu in kana son tsari na turawa akwai in kana son tsari na musulunci akwai ko ba haka ba shi yasa wannan mai kudin da na Saudiya da ake ce marajihi har bi yanzu mutane suna mishi roƙon Allah subhanahu wataala Allah ya gafarta mishi da ran shi amma ana mai fatan alkhairi domin lokacin da aka kawo bankuna na turawa aka sa kasar Saudiya ana ganin ba zai yiwuwa ba dan da yawan mutane suna sa tsammanin duk bankunan da a cikin Saudiya bankuna ne musulunci ko ba haka ba ba haka nan bane wannan bawan Allah shi ya fara kirkiro banki na musulunci a kasar Saudiya yace a zo ai mu'amala ta musulunci da aka fara aka fara ana ganin wawa ne saboda kasa in kace musulunci wai islam ana ganin kamar aiki na musulunci duk wato ci gaba sai dai lahira amma musulunci musulmi ba su iya samun nasara a duniya bankin shi sai da yake kowane banki samun riba a kasar saudiya shi kenan daga sai turawa suka ga ba za su iya yaki da shi ba yanzu sai aka raba in ka zo za a tambaye ka tsari na musulunci kake so ko tsari na turawa wai wayo suke so su yi ma mutane don haka an riga an yaƙe mu masu kuɗinmu wani kana isa shi da miliyar biyu miliyar uku miliyar hudu a cikin banki to bankin wanda a aji da shi yana da waɗannan kuɗin idan ka buɗe naka banki ka azkasa miliyar biyu kai miliyar biyar kai naka banki mi zai hana banki ya kafu musulmi su kwashi dukiyoyin su su yi bankuna da musulunci amma ba za su yi ba saboda kullum ana ce mana aiki na musulunci ba zai yi ba an gane wannan ce yasa kullun ana ba mutane tsoro da cewa ba yadda za a yi murayu sai da turawa kuma dole sai mun dauko riba wannan ƙarya ce duk wanda ya faɗi wannan magana kamar ya ce Allah ka kawo mu zamanin da ba mu iya rayuwa sai da haram haka da kace ma Allah to babu da wata ayar da ta halartar da riba ko ba haka ba to in ko ka ce Allah ka kawo wannan zamani kaga an samu matsala ina fata an fahimce ni faman ja'ahu maw'izatun min rabbih malamai suka yi wa'azi ya jiya ya saurara ya karba bai yi girman kai ba bai ce matsiyata bane ba su da kuɗi ko su adda kuɗi sai sun yi aiki da riba bar su su san kuɗi bane da suna da kuɗi su ma da haka nan za su yi haka wani ka cewa kai ta batun sa ba dala nawa gare shi nawa ya ajiye banki da yake zancen riba bari a gani shi ma in ya samu kuɗi ba shi miliyan biyar ka gani shi ma da riba zai aiki faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa fantaha yahanu falahu ma salaf to abin da ya gabata nashi ne kamar yanzu misali mutumin da bai sare ba haramun bace sai ya samu wa'azi ya zo mishi shikenan Allah ce to duk dukiyar da ta gabata Allah ya yafe mai domin abin da baka da sani akan shi Allah subhanahu wataala ba zai kama ka da shi ba abin da kai mantuwa ba za a kama ka da shi ba an gane wannan falahu ma salafa wa amruhu ila Allah sannan kuma al'amarin shi an mai da shi zuwa ga Allah kenan Allah subhanahu wataala duk da yake dai ya bar mai amma ya ce a mai da al'amarin shi zuwa ga Allah don ka a ce an gafarta mutane su ji daɗi su ta bushasha sai an ka ce wa amruhu ila Allah a mai da al'amarin shi zuwa ga Allah kaga da an ce ko a mai da al'amarin ka zuwa ga Allah sai ka dan jona a cikin zuciyarka don ba a ce maka an yafe ma 100 bisa 100 ba an gane ni wannan yana nuna cewa duk wanda wa'azi ya zo mai bai karbi wa'azi ba to wannan dukiyar da ta gabata Allah bai yafe mai ita ba in dai har ka san riba haram ce ka ci dukiya ba ka cewa ka tuba waccan dukiya Allah ba zai yahi maka ita ba wannan shine domin an ce fa man ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah amma wanda kuma mau'iza ta zo mai wa'azi ya zo ya ji cewa riba haram ce ya kiya to wancan abin da ya gabata ma ba a yafi ba wa man ada Allah ce duk wanda ya koma bayan ya fara cin riba aka yi wa'azi ya ce na tuba na bari sai ga dukiya ta fara ja da baya ce kai malaman ga za su maida da talaka malaman ga su suka su maida da matsiyaci bari in koma in ci riba ta lahira ba samu da ta kwashe ba ƙara in tar da dukiya ta to fa ulaika ashabun na waɗannan su ne ma'abuta wuta hum fiha khalidun waɗannan za su dauma a cikin wuta wato eh Muhammad al-Ali sabuni a cikin tafsirin shi ayatul ahkam ya kawo wani bayani wanda ba dukan malamai suka saka mishi ba cewa wato ita riba mataki mataki Allah subhanahu wataala ya bi da ita ma'ana kamar yadda giya an bi mataki mataki kafin kafin a haramtar da ita to ita ma riba sai da an kabi mataki mataki kafin a haramtar da ita domin yana ganin cewa aya ta wadda ta zo cikin suratul rum wadda ta sabka a makka ita ce ta yi bayani kan cewa an wato riba ba abu bace wadda Allah subhanahu wataala zai karba wa ma ataitum min riban liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu inda Allah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mud'ifun sannan mataki na biyu sai aka zo aka nuna muna cewa wato an yahudawa an kama su da aikin na riba wanda sun ka aikata ina fata an fahimce ni ma'ana za su ga wutar jahannama saboda sun ci riba to wannan kuma cin riba da suka yi fa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bi saddihim an sabilillahi kathira wa akhdhihim riba wa qadnuhu an to shi ko shar'u man qablana shar'un lana ma lam yujad lahu nasikh kenan shari'ar mutane ta gabace mu shari'a ce gare mu matukar ba a samu abin da ya shafe ta ba mun gane wannan da kyau kenan sai zama to shine mataki na biyu wanda an ka dauka sannan aka dauki mataki na uku shine cikin suratu ali imran ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa an gane ni ya ku da kuka imani kar ku ci riba ninkin ba ninkin kenan sai zama to ninkin ba ninkin an ka hada an gane amma mataki na ƙarshe shine ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin domin ma ismul mawsul ce tufidu al-umum yana ganin cewa wannan shine mataki guda hudu amma wadansu malamai suna ganin ba wai an dauki wannan mataki guda hudu ba ita dai riba a takaice dai haramun ce Allah ya ce kada a ci wa dharu ma baqiya min ar-riba wancan adhafan mudha'afa saboda zamanin jahiliya sun kasance suna cin riba ninkin ba ninkin shi yasa Allah ce adhafan mudha'afa ba wai dan da an haramta musu ba su ci riba ƴan kadan wannan ba haramta musu shi ba mun gane wannan Muhammad al-Ali Sabuni ko ɗaya ne daga cikin manya manyan mallan malaman tafsiri waɗanda suke sun zamna a Ummul Qura a jami'a ta Saudiya sai dai ya samu matsala da malaman Saudiya saboda waɗansu afkar waɗansu tunani sabani da aka samu na waɗansu qadaya na aqida masailul aqida to don haka waɗansu ɗaliban ilimi ba su amfani da littafin shi gaba ɗaya wannan kuskure don an ce muhammadu ali sabuni ya yi kuskure ko ya samu matsala wata matsala tsakanin shi da ɗansu malamai malaman saudiya ba shi ke nuna dukkan littafan shi da ya yi ba ba za a amfani da su ba wannan ba insafi bane da musulunci musulunci ya ce a yi ma kowa adalci ko ba haka nan bane ahalul kitabi an san su alqur'ani ayoyi da dama sun yi bayanin munanan halayensu amma duk da haka Allah bai musu bugun goro ba Allah ce laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana alladhi hum yasjudun ko ba kana bane wa min ahlil kitabi man in ta'manhu bi qintarin yu'addihi ilayk wa minhum man in ta'manhu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima kaga duka Allah subhanahu wa ta'ala ya musu adalci mun gane wannan to sai ya zamanto littafin sabuni inda ya faɗi magana da ta dace a ce ta yi daidai ko ba haka ba inda ya faɗi magana da ba ta dace kuma a ce ba ta dace ba an gane amma waɗansu ɗalibai su ce a'a tun da ya samu matsala da malaman saudiya duk littafan shi a kama a ƙone waɗansu sai kaga sun kamo littafan wannan malamin gaba ɗaya sun zuma musu essence ko sun zuma musu kalin zir sun kunna wuta wai shi kenan tun da an ce ya samu matsala da malaman saudiya ko ko yayi kuskure cikin mas'ala kaza ko ya kuskure mas'ala cikin kaza ba sabuni ba da ake ganin aqida ce ta ash'ariya ce akwai mu'tazili wanda yake ake imamu zamakhshari imamu zamakhshari yana da littafi da ake cewa al-kashaf mu'tazili ne aqida ce ta mu'tazila ce amma ahli sunna manya manyan malamai suna amfani da littafin shi to mi kace babu wani malami na sunna wanda ka san ya shahara wanda bai istishhadi baka iske ba yana istishhadi littafin Imam Zamakhshari amma ina suka istishhadi da shi wajen balaga ko ba kason ko ba kason Imam Zamakhshari sai ka yarda da cewa wannan mutumin ya san balaga ta alqur'ani an fahimce ni amma wajen aqida sai malamai suka ce a bar mai shi yasa duk in ka dubi littafin shi zaka ji malamai in za su ta'aliki su ce to aqida aqida sai ta in itizaliya ce mu'tazila ne kada ka kalli aqida tai amma in yayi magana ta balaga ka dauki magana tai domin mi domin balaga an tabbatar da cewa wannan mutumin ya san balaga kaga ashe adalci ne za kai mu mutum idan ba ka son mutum kamar mu yanzu nan a duniya muna da matsala wanda duk ba ka so to gaba ɗaya na wanda ba kaso shege na wanda ba kaso mutumin banza ne wanda ba kaso azalumi ne duk adalci shi babu wuri guda wanda zakon inda ke adalci wannan shine matsalar an gane wannan ko tashin alkiyama an ka zo za a auna alhasanatu was sayyi'at ba amma mu ko in dai ba mu san mutum to kullun sharin shi na zamu faɗa ba yadda za a yi mu faɗi alkhairin shi wannan kuskure ne kaga imamu zamakshari yana tinkahu da kanshi kuma bai hana malaman sunna ba wajen balaga su yi istishhadi su dauko magana daga cikin littafin shi amma aqida sai su bar mai abitai har yake cewa inna tafasira fi dunya bila adadin la amruka ma fiha mithluka shafi in kunta tabghi al-huda falzam qira'atahu faljahlu kadda'in wal kashafu kashafi yace inna tafasira fi dunya bila adadin wato tafsirai da aka rubuta a duniya suna da yawa bila adadin ko ba haushi na cewa bila adadin yace la'amruka ma fiha misluka shafi saboda jin kan yace na rantse da Allah babu irin littafi na yace in kunta tabghil huda falzam qira'atuhu in kana neman shari'a ka karanta littafi na fal jahlu kadda'in shi jahilci kamar ciyo ne kuma ciyon ne wal kashafu kashafi shi ko kashafu littafi na da sama al kashaf mai bayyana al'amura mai kuran yawa kashafi kamar mai mawarkarwa ne mai bada magani shi yasa in an ka zo wajen wato aqida sai kai malamai sun ce ba a dauka akwai malaman sunna da dama duk inda ya kuskure cikin aqida sun zo sun yi hashiya sun bayyana shi amma bai hana abin da ya shahi wato balaga ba su yi amfani da balaga sai a ce wuri kaza Imam Zamakhshari ya ce kaza wuri kaza Imam Zamakhshari ya ce kaza wannan shine adalci na musulunci ko ba ka son malami ko ba ka son mutum ko matarka ce ko danka ne ko wani mutum ne wanda baka so a aqida ta musulunci kai mai adalci wuri kaza ya aikata alkhairi wuri kaza ya aikata alkhairi ko dai ya zamanto da alkhairi ne da sharri ne su zamanto daya hamsin cikin ɗari hamsin cikin ɗari ko ya zamanto sharrin shi ya fi alkhairin shi ko ya zamanto alkhairi shi ya fi sharrin shi ko ba haka ba amma duka a gami a ce wannan mutumin kaza ne wannan mutumin kaza ne wannan shine abin da mutane mu suke so dama in ba ka so mutum to kullun lafin shi kake gani shi yasa imamu shafi'i yace wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun walakinna ainus sukhti tubdil masawiya wa ainur ridha idanun nan na yarda idanu na kauna an kulli aibin kalilatun sun gajiya sun kasa su ga kuskuren mutum mutumin da yake son ka ba zai taba ganin kuskuren ka ba in kace na'am yace na'am in kace la yace la kullun abin da ka faɗi gaskiya ne ina fata an fahimce ni walakin na aina sukhti tubdul masawiya sai dai idanu ko ido na kyacewa na hushi na kyama na gaba babu abin da za su nuna maka sai dai sai dai kuskuren mutum in mutum ba ka so ne to kullun kuskuren shi ina kaka dubi in yayi nan daidai ka ji bakin ciki in yayi nan daidai ka faɗi bakin ciki in ya faɗi gaskiya ka ji bakin ciki da yayi kuskure guda shikenan sai a dauko sai a bayyana wa ga kuskure ne ina fata an fahimce ni amma wanda kake so in yayi nan ka ƙara ka ce in biyar yayi ka ce goma in yayi goma ka ce sha biyar in yayi nan ka yi in yayi kuskure ba ka yarda da ya kuskure sai ka ɗauki kuskuren nan ka murtsa shi ka juya shi ka gyara shi ka yi mai kuskure ma sannan ka ce kuma daidai an ka aikata masoyinka in ya kuskure ba ka ce ya kuskure ko ba ka ba sai dai ka gyara ka ce nan ba kuskure bane yayi ai ba ku gane bane eh kamar yanzu yan siyasa in mai in mai gida ne zo ya baran barama sai shiga cikin BBC da RFI ya ce ai ba ku gane bane ai ga abin da mai gida yake son ya ce ga abin da mai gida yake son shi ga abin da gida yake son ce Allah ya tsare wa man ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun yamhaqu Allahu ar-riba
يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم يمحق الله الربا ألا ينا توي دوكي يدا وتوي دوكي تربا ويربي الصدقات سنة ألا ينا حبكد ينا قارد دوكي ودا أكي أنا صدقة دكا شكينتا ما لم يسكتي أنن إن منك دي بظاهر الألفاظ سيمغا النقص أما إن منك ديبا من جانب الإيمان an gane ni wattawakkul ala Allah subhanahu ta'ala sai mu ga az-ziyada domin ar-riba da larabci shine ziyada abinda ya karu za a ce raba yarbu ya karu in an ka ce sadaka fa shine ka dauka ka bayar to sadaka mi take nuhi idan ina da jika goma sai ni ba da jika guda sadaka mi ne yi cikin dukiyata za ta rubu ko ba za ta rubu ba a zahiri za mu ga ta zawo jika tara ko ba ka da mani shi ko mai riba idan ya bada jika goma nawa zai ce a kawo a bashi jika goma sha ɗaya ta ƙaru ko ba ta ƙaru ba kaga a cikin zahirin al'alfaf as-sadaqa zahiri shine raguwa ar-riba zahiri shine mi shine haɓaka da ƙaruwa to amma sai Allah kawfi ya ce yamhaqullahu ar-riba Allah yana ɗebe albarka yana halakar da dukiya ta riba kaga duk da yake ziyada ta zahiran amma can ciki Allah yana ɗebe mata albarka wa yurbi sadaqat Allah yana habakar da sadaka duk da yake sadaka a idanun mu yan adam zahiri raguwa ce amma Allah yurbiha yana sa wata karu kaga ashe in kana da imani in kana sadaka duke ka karo za ta yi idan baka da imani kana ganin cewa ba yadda za a yi azan masu dukiya sai an ci riba kai kuma talaucewa za kai wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim Allah baya son kulla kaffarin duk mutumin da yake mai kafirci ko mai yawan kafirci asimun ako asim mai asimin kenan mai yawan aikata zunubi Allah subhanahu wataala baya son shi kenan in kana son Allah ya soka kada ka kafirci sannan in kana son Allah ya soka kada ka aikata zunubi domin in an ce Allah baya son masu kafirci baya son masu sabo kenan Allah yana son waɗanda ba su kafirce mishi ba sannan Allah subhanahu wataala yana son waɗanda ba su aikata zunubi Allah ya sanya mu daga cikin masoyansa ne ya kamata mu dakanta abinda muka tsaya zama sunto ne Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna malam sai kai muna addu'a صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا أنزل علينا بركاتك من السماء فلا تجعلنا من القانطين يا رب العالمين اللهم أنزل علينا بركاتك من السماء ولا تجعلنا من القانطين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك يا رب العالمين اللهم ربنا تقبل صيامنا وسائر عباداتنا يا رب العالمين اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم أرد عليك يا رب العالمين اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم رفع مكتك وغضبك عنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم فصل وسلم وعنئم وبارك على محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين